بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق ومن عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من ساكن أبوه ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah maɗaukin sarki ya sake dawowa da mu mu ci gaba inda muka tsaya wanda muna nan a cikin wannan sura ta suratul ghafir wanda kuma a in ba mance ba a jiya mun kwana aya ta 22 a cikin wannan sura wanda a yau za mu tashi aya ta 23 shine a inda za mu tashi daidai watan kissar a annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi da Fir'auna wanda Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa wala qadar sanna Musa bi ayatina wa sultanin mubin wanda Allah madaukakin sarki ba manta ba ayoyin da suka gabata yana karanta mana irin abubuwan da su mutanen Makka suke aikatawa da kuma irin abubuwan da wato yake gudana tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin imani da musiba to shi ne sai Allah maɗauki zake kawo wannan kissa domin ya ainihin ba manzo Allah salama haƙuri wanda ƙarshen kissa za mu ji Allah yana ba shi haƙuri saboda ba ko can abin da dalili ko can don a ba manzo Allah salama haƙuri bisa ga irin abin da su waɗannan kafiran suke yi na rashin yin imani da kuma rashin yin biyayya ga abin da ainihin watan Allah maɗauki sarki ya aiko manzo Allah salama da shiya to shine Allah maɗauki sarki ke cewa da kadar sanna Musa bi ayatina wanda a wannan kissa ta wannan kissa ta ainihin annabi Musa alayhi salatu wassalamu ta maimaito a cikin alkur'ani wurare daban-daban wannan kuma duka sun yi wa Allah madaukakin sarki ya haka ne domin ya wa'antar da muwa na farko dai a ba manzo Allah sallama hakuri akan irin abin da izgili da su mutanen kafiran maka suke yi na biyu kuma mu kuma abin ya zama izina aya gare mu wai shine mu sani cewa to duk isa da matsayin da mutum yake da shi in bai bi Allah madaukin sarki ba to kuma fa Allah madaukin sarki zai iya kama shi kuma ya hukunta shi kuma Allah madaukin sarki wanda ya halakar da su Fir'auna din da shi da jama'a tai to har yanzu dai yana nan shi Allah subhanahu wataala din nan zai iya kuma kama su suma ya musu hukuncin da ya dace da su ba to shine Allah yake cewa wala qadar sanna hakika mun aiko Musa annabi Musa alaihi salatu wassalamu bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubinin da kuma watan hujja mabayyaniya shine burhanun bayyini wato burhanin bayyinin dalili mabayyani zahirin wanda yake hili karara wanda yake tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki shi ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalamu zuwa ga Fir'auna kuma abin da yake tabbatar da cewa shi Fir'auna abin da yake bisa ga kai ne to halaka ne ba kuma hanya shi shirya ba amma za mu ji na ayoyin da za su biyo har cewa ya kai shi abin da yasa yake kira mutane fa kasu bi annabi Musa sun yake azu su ga hanya shirya ne shi da dalili ne shi Fir'auna din ba to shine Allah yake cewa mu aiko shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana da shi da waziri dai wato hamana shine waziri da fir'auna kenan wa qaruna sannan da qaruna wanda shi kuma ya nuna yayi imani amma sai dai ya duwa ne Musa da abubuwan da ya duwa marasa kyawu to shine Allah madauki zai ke cewa fa qalu sai suka ce wai shi annabi Musa sahirun wai shi dan sihiri ne shi ya kazzabun kuma shi makareci ne ai ba Allah ya dauko shi ba abin da suka faɗa kenan shi yasa kaga shi can a shi ainihin Fir'auna a lokacin sai suna ganin cewa ai manzo Allah dan sihiri ne ko wanda an kama sihiri ne hakan ne ya samu matsala to shine karshe har ma sai shi fir'aunan bayan ya faɗi maganganu ga annabi Musa alayhi salatu wasallam karshe sai yake cewa inni la azunnuka ya Musa masqura ni wani ganin kai Musa wata abun wasiri ne kasiri ne aka ma ka zama baka da hankali mai kyau to shi ma annabi Musa da ya maimai da raddi bayan ya faɗa abin da faɗi shi ma sai ya ce wa inni la azunnuka ya fir'auna masqura kai ko fir'auna ina ganin halakakke ne kai to ka karshe kuma abun ya tabbata da annabi Musa ko don ga halaka ta biyo ta duniya da ta lahira gaba ɗaya a to wannan kuma kamar yadda muka sani annabi Musa alayhi salatu wassalamu Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga Fir'auna kuma Fir'auna wato yayi dagawa da girman kai shine kaje Allah yake cewa wato ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna ila fir'aun innahu daga fa qul halaka ila an tazaka wa ahadaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatul kubra amma da haka nafaka zaba wa'asa summa adbara yas'a fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al-a'la to kaga duk abin da ya yace da ya ce da ba shi ne Allah shi fir'auna shi a Allah shi yake bauta ma da nan Musa ya zo kuma ya tabbatar mai da hujjar da dille karshe kuma sai ga shi ya dawo kuma sai yake cewa to an rabbukum al'ala wa shi ne dai ko akwai wani Allah da to shi ababba shi fir'auna ko shi ababba cikin allolan to da yake kamar yadda aka sani fir'auna babu irin kala ta'addancin da bai yi ba ba kuma irin abubuwan da bai yi ba na kama karya wanda shi yasa kaga a lokacin saboda an ce da mabokaye ne sun ka bashi labari cewa za a haifi wani yaro shi wannan yaro an kaye shi shi zai zama sanadiyar tahiya halaka kada kuma tahiya da mulkin kaga bade to wannan abin yasa shi kuma yace to kuma an faɗa mai cikin banu isra'ila cikin kabila banu isra'ila ne za a yi abin ka san shi fir'auna kabila ta daban ana ce musu kimdawa kabila kuma annabi musa shi kuma daban su ne su kuma banu isra'ila to sai an ka ce mai cikin wannan kabilar ta banu isra'ila ta annabi musa din cikin su ne za a yi wani yaron da za a haifa shi zai zama sanadiyar halaka shi fir'auna din da kuma watan duk abin da yake yi din to shine yace to in ku haka ne shi ko ba zai bari su banu isra'ila ƴaƴansu a basu su ci gaba da rayuwa ba don haka sai ya sa doka kwamiti ya kawo ma wanda duk inda an kaje wata mata tana da ciki daga cikin kabilar banu isra'ila din to za a sa mata ido mata an ka kawo wani kwamiti masu sa ido din maza ka yanka an gane amma su kwamitin na mata masu sa ido ne su gane wanda da ciki cikin kabilun haka suke da an gano wannan tana da ciki to za a kula da ita har zuwa haihuwarta suna nan koyo suna jiwai suna kula duk da ta haihu za su su kawo adiba gani in dan dan namiji ne sai a yanke shi kenan in kuma mace ce kuma sai a batta saboda wai ita mace ai tun da dai ba mace aka ce wasu ba dama namiji aka ce wannan shi yasa a fir'auna ta wannan ta'addanci karshe bayan duk an yi an kare sai jama'ar ta sun kai bashi shawara sun kace to amma kuma kai fir'auna abinda an matsala sun kace mashi in an ka ci gaba da yin wanga aiki haka matsalar da za a samu shi fir'auna kabilar tashi duk wani aiki na wahala su kabilar ta annabi Musa na banu Isra'ila su aka sayawa su aka sawa duk wani gidan shadda gidan rijiya saran ice duk wani aiki na wahala da su aka sayawa ana wahalawa sai sun ka ce ba fir'auna in an ka ci gaba da yawan ga aiki haka nan to in wa banu Isra'ila sun ka kare ba sabbi sabbin tashi wanda sun ka taso yanzu matasa duk waɗanda annan tsohi ɗaya ne annan yanzu misali wanda sun ka to in sun haƙare ba to ba su da mai wasu aikin wahala ba to yanzu a za a yi kiran sai sun kai shawara sun kashi to yanzu abinda za a yi wai ɗan an kai yankan ɗiyan banu isra'ila ga shekara baɗe in ta yi sai a bai yankan baɗe ba a yankawa to kaga yanzu misali iri to an lasa an kai shi irin baɗe fasa da ba yankan ba to amma da yake shi allah maraukin sarki ba haka yake labarin shi ba kamar yadda muka shakarta ko shi shi allah wadda ya su haka ya kai abu ne kuma in ya riga ya yi labarin nashi ba wanda za ka yi da shi ya don allah ya gwada musu cikar iko ne shi kuma da kudura ta yi sai bai yi bai sa an gashi annabi Musa wannan shekara wadda ba a yanka din ba sai Allah ya sa shekara ma wadda aka yanka ran da mai kasu wannan shekara mai kasu a hayar annabi Musa don ya gwada musu kake ko ne cewa in kai abu ba ka isa ka hana shi ba wannan shine sai aka yi shi annabi Musa alayhi salatu wassalamu a wannan shekara wadda aka yanka to nan ne kaga wanda Allah bari sarki yake cewa muka yi wahayi ga mahaifiyarta annabi Musa cewa ta sanya shi a cikin akwati in ta sace akwati ta dauki akwatin kuma ta jefa cikin ruwa to shine sai Allah ke cewa inna raduhu ilayki ilayki waja'iluhu min al-mursalina za mu yaka maki labon ki kake da mu kuma za mu sa shi ma ya zama daga cikin manzanni to karshe shine Annabi Musa alayhi salatu wasalam aka haife shi a wannan shekara wanda ƙarshe ta yi haka ɗin ta jiwa cikin ruwa bayan an yi haka sai kuma wannan akwati ya biyo ruwa bayan wannan akwati ya biyo ruwa ya zo kuma da ma shi fir'auna da ma ya sadu an gina mai wata an ja saboda isa na mulki watan ta waje ne ta nan ruwan suka bi suna gudu suna wucewa saboda isa don dai abu da isa na abin nan na cewa su manya ne suwa to sai ga akwati an haga ya biyo ruwa zai biyo nan wajen zai wucewa sai an ka samu zama za a kamo shi a dauko akwatin nan ana dauko sai an ga yaro ciki jariri har fir'auna ya ba da umarni cewa ai to ai kuma za a yanke shi to sai ita mace ta ce asiya kenan sai ce ai ko abin da ya kamata tun da dai kotan ba su da don da ma kotan ba su da ko guda ta ce kamata ya yi mu rike shi matsayin ɗa mana wasu matsayin ɗa gare mu shi kenan tun da mun samu ɗa to shi kenan a shefin ana shi ma mai da hajiya ne kuku shi kenan sai ya yadda ce to haka da ko za a yi sai an kaba shi ɗin ƙarshe dai annabi musa ana tunanin cewa za a ba wanda zai rene shi a ba shi nono to abin da an matsala shi ne duwar da an ka kirawo cikin masu bayar da nono da an zo an ka ba annabi Musa sai ya kishe nonon nata duwar da an ga sai ya kishe nonon ta to dama amma can sadda ta ita mahaifiyarta annabi Musa sadda ta je wannan akwatin cikin ruwan dama yana da yashi annabi Musa sai ta ce mai ta bi wannan akwatin ta gani wai ina zan za a cinta ta ka san uwa da dago shi dai Allah ya ba ta garantin ba matsala ba zai dawo mata da abunta amma duk haka nan dai to abi mata a gani ina ne za a cinta ta amma da tun da alƙawarin Allah kuma ta san bai tashi don da ma siddiqi ya ce wali ya ce ita ka san da ma ba a taɓa yin annabi mace ba tun da aka yi annaba sai maza to shi yasa ya zama da ita da sai da maryam mahaifiyar annabi isa dukkan siddiqai ne su ma'ana waliye ne manya a wajen Allah madaukakin sarki to kaga ai ba ta da shakku akan cewa Allah zai dawo mata da shi yadda to amma da haka na sai ta sa wannan yaya tashi ta je ta bi ta gani to ko sai ta bi tun da kaga mace ce ba a hana ta shiga gidan annabi gidan fir'auna ko ta shiga ko sai ta isko ta ci akwatin gidan fir'auna din to gashi amma an yi an yi a ba da nono a mayaki karɓar na kowa sai da ce to bari mu gani ko in a shirya da ku in nuna muku wata mata a gwada a gani ko zai karɓe nata cewa da mahaifiyar suke nan sai suka ce to ba matsala ta kira ta mana a zuwa gwada sai an kira wuta sai ta zo tana zuwa tana ba annabi Musa nono sai kawai karɓi nono sai ci gaba da sha sai firma ya ce ah to wai ko ku kike haishi ta ce a ina ayyata tana da kamshin nono mai kyau da ma duk jaririn ta ba nono sai ya sha shi shikenan sai a to sai magana janga yanzu abinda za a bata ta bashi nono kaga wani iko na Allah ko shekarar yankan yasa an kaihe shi kuma bayan an kaihe shi annabi Musa shi Fir'aun duk tsalle tsalle da yake ta yi wai kada a haihe wannan yaro ashe ma shi da daukar nauyin yaro ba tun daga haihuwa ta hakomi ya zuwa zuwa tashi nashi din shi yasa wato shi Allah madaukin sarki ba ka isa ka ce wai ka kauce mai ga abin da hukunta ba ba yadda za ka yi wallahi shi yasa mutum ya zama kai ne lahiya hutun da kai ne kurum to kaga yanzu sai ga shi amma ya mishi hakan karshe an kai jinga da ita an kai jinga da ita ta bashi nono to kuma sai sun kasu su nono misali ko ta tsaya nan gidan na fir'auna a nan gidan nashi za ta zauna ta cigaba da wannan shayarwa din sai ta ce a'a ita kam sai dai in za a bata dama ta koma gidanta in kuma ba a bata dama ta koma gidanta da shi to ga dan nan sunan wato sai sanan to zagogo da wato shi din ne to kaga amma karshe da aka ce to an yarda ta je da shi din to wannan ta je da shi ya gida bayan ta je da shi gida sannan aka zauna ta cigaba da bashi nono har zuwa lokacin da ya yi wayo za ta kawo shi ya zo ya ga gida wanda lokacin za a kawo watan dan sarki kenan tunda matsayin ɗaki ga sarki yanzu saboda ka shi matsayin dan dan sarki ne a lokacin haka aka kira ne dama ka gama gatanci zai samu kenan ma ba ma magana wai fil auna sai a yanke shi ba a gatanci zai zama shi dan sarki ne shi ya kaga wanda ma yayi wanda ya gana ma haka za a yi to karshe wato shine sai aka zo da shi ya an kawo shi ga gida lokacin da za a zo da shi ga gida din to a lokacin ai kaga dan sarki zai tawo ai kaga wasu fadawa na da menene dole a tanar kyaututtuka da za a dan sarki zai zuwa aka ba da dukiya mai ɗimbin yawa kuma kashi ne ta yi gano gida a dawo tare an gane kaga kuma sai an ka bayan jinga ta tabiya kuma kasan jinga kasan da mai tsara zai ku tun da gidan ta sarauta ce ta nuna isa ce kuma bayan an san nonon kowa sai nata kaga ko nawa ce a bata dole a bata to karshe an ka zo sai aka kawo shi ta ka samu wannan kyautu ta ka kuma da shi har dai zuwa sanda annabi Musa ya sai an kai shi sannan ta bayyana da shi gidan Fir'auna to lokacin shi dan sarki ne shi ya dokin da ya ga dama duk abin da ya ga dama sun da ya ga dama shi ne yawa na saboda manya ne suwa kaga ashe haka za a yi da shi fir'auna dubai da labari yana ce yana ta yankan mutane waɗanda ba su ji su gani ba shi to ka gani to karshe annabi Musa alaihi salatu wassalam ya girma to daga nan bayan girman nashi to shine sai aka samu cewa ya zo cikin gari yana kewayawa haka to sai ya isko wani baƙi ɗan ƙabila fir'auna da daga cikin ko ƙabila banu isra'ila shi kuma sai isko suna ɗaya da rikici hakan nan shi wannan ɗan ƙabilar na fir'auna wai wasu kayan kamar a ce abin wuta hakan nan itatuwa wai shi ne ya sanya sai wannan dan banu isra'ila dan kabilar ta annabi musa kenan wai sai ya dauka mai su kuma ga abin yi musu amma dole sai ya dauka ko suna hada muku da wadda aiki na wahala su aka sanyawa sai annabi musa isko suna wannan rigima to sai bincika sai ya ji wannan bakin din nan dan kabilar na fir'auna shine abai da bai da gaskiya to shine aka ce wasu ka ce dan mangare shi ne aka wasu ka ce yan bare shi sai mutu to da ba annabi musa gwacin mai karfi ne sosai da gaske wannan ba ne kawai sai mutu shikenan nan take sai labari ya wannan dai ba sani ba amma shikenan ta wuce bayan an wuce inda an ka samu matsala bayan su din kwanuka kaɗan ko kuwa shi kare ma sai annabi musa ya sake dawo cikin gari na yau sai ya ƙara gamewa da wannan mutumin nashi din dai irin na jiya shi ma suna ƙara wani rikici da har yanzu wani daga cikin ɗan ƙabilar da ta shi fir'auna ɗin sai ya zo yana tambayar su mika faruwa sai ɗaya irin abin ganin kasan koda dai wanda an naka ne misali in ka bincika ko kuma koda ana da gaskiya sai ka ɗan maiwa zauna kan sake ganin rigima to irin wannan abu ya taya mai ya cewa kaka cika faɗa da rikici kaza irin wannan abu shi kuma sai ya tsorata ya azama ne ne zai sai ce ah to kuma so kai ka kashe ne kamar da kashe na jiya ya azama ne zai kamar da ya mari wancan na jiya to da ba a san wanda ya kashe wancan din ba ba su su kani ba to yana faɗa magana sai aka gane ashe Musa annabi Musa ne aboki da to nan take sai labari ya kai ga shi Fir'auna ai ga ai da makocin annabi Musa ne wannan aiki to ya bada umarni maza maza a je wai a kamo annabi Musa a kashe shi to da ma za mu kanta wannan ayoyi ne yanzu akwai wani cikin fara ta Fir'auna wanda amma shi kuma ya yi imani da Fir'auna annabi Musa shi kuma amma ba ku sani ba da haka nan gaban Fir'auna duk abin da hakulla tare da shi yana gani sai an gama ya zaba da sai faɗa annabi Musa to ga abin da ake ciki ba to wannan da ya ji labarin haka na fada fir'aun an ba da wannan umarni na take maza maza inda ne Musa ke a kamo shi sai ya zabar shi kuma ya biyo ta hanya kamin su masu yada annabi Musa su gane shi shi ya riga da ba sai inda yake din sai maza maza same shi fada mai kaji kaji abin da ka faruwa saboda kamar zaka bagare ga kawai to shi annabi Musa sai ya bagare nan ne ya kamo haya ya dawo zuwa ya ta zuwa garin Madayana Madayana shine garin annabi Shu'aibu nan ne gidan annabi Shu'aibu din to ai nan ne ya zanna ko can wanda nan ne bisa ya inda ya zo kame ida isa ya isko na mutane suna ban ruwa ga wasu rijiyoyi guda biyu amma rijiya guda ce aka ban ruwan gare sa ya ga wasu ɗan mata su kuma su biyu suna gehe zanne amma sai ga su kuma ga ana ban ruwa ga su da nasu dabbobi amma su kuma sun tare nasu dabbobi nasu gehe daban ba su kira su ba su ba su ji ana ban ruwan tare da su ba sai tambaye su me ka fara suka ce abin da yasa saboda su mata ne suwa ba su su yi gwagwarmaya da maza suna cuɗanya da maza shi yasa sun ka tsaya gehe sai in maza sun ƙare sannan su kuma su zo su yi nasu ban ruwa sai ce masu su amma ga wata rijiya ina gani me aka yi da ba abu ita kuma an rohita da wani irin katon duki sai sun ce mai kato wa irin rijiya gaskiya an rohita da duki na babban duki ne wanda in ba mutum arba'in ba ba mai ya dauki ta kaga ba kalami bane ba sai annabi Musa ce to shikenan sai yazo ya dauki dukin shi kuma ga ka san da wani shi da kashi daga shi kadai dauki wannan dukin sai yazo ya ba ya masu taimako sai ya ba waɗannan dabbobi nasu ruwa taimaka mu shikenan su ku sun ka dawo gida suna ta murna suna jin daɗi suna ba baban nasu labari annabi shu'aibu suna ce mashi gaskiya wato mun haɗu yanka sai ya gaba cewa sun dawo da wuri ya kama makin waya an kai haka sun dawo da wuri yau sai sun ga cewa to sun haɗu da wani mutum ne mutumin kirki gashi gashi ga abin da ya shi ya taimaka masa ya ba su ruwa ga dabbobin shine har suka cewa sai ce to ai ko ya kamata ku kira mana shiya dan ya dai mai wani alheri shi ma to shine har ɗaya daga cikin su take cewa amma dai baba ina ganin kamata ya ba mutumin na a ce ka dauke shi ma haya dan kima kula da dabbobin ga ana biya ne yayi saboda mutumin amintacce ne shi ya to lokacin sai shi baban annabi shi abokina sai ya aiko a kira annabi musa lokacin da ya aiko a kira shi sai ya zo kan hanya ya zo ta same shi yana zaune ya koma wata cikin wata inuwa zauna haka yana dan sararawa to lokacin da yana cikin wannan zaune to sai ta zo ta ce baban su yana kira ne ya zo shi kuma ya saboda tsananin yiwon Allah sai yana ta gudun to kada a ce kuma biya ne ne za a yi wanga aikin da shi don Allah ya musu ba kaji bayan Allah kuma wai ka a ce biya ne za a yi kuma duk da haka amma duk da haka nan dai ya tashi ya ji din to nan ne wanda an ka zo ana tahiya har ya zama aka ce ana iska lokacin haka wai sai iska na dan jin zanin ta kwabarin ta yana bayyana haka tana gaba za ta tana da sai ce mata ta dawo bayan shi ta diga gwada mai da hanya har su isa gida to lokacin da suka zo ne sannan suka ce mu baban nata gaskiya mutum na amintacce ne ya kamata a dauke shi matsayin haya din to nan ne shi baban nata yake cewa haba ke ku tace kuma mutum yana da ƙarfi take ga baban nata an gane sai ya ce eto gaskiya ne in ke ce yana da ƙarfi wannan gaskiya ne tun daga banku ya ɗauki duki wanda sai mutum arba'in ka ya ɗauki ba amma dai yana da amana ake gaba a gane tun da bako ne sai an yi ta da shi sannan za a gane yana da amana ko da ta ce ita da ita san da yana da amana ɗin abin da ya sa ta ce yana da amana da suna ta haya tare da ita sadda iska na ɗan jayin zanen ta ƙwabrinta yana bayyana sai ya ce ta dawo baya ne inda ba mutum da kiki bane ai ba za a yi haka nan ba to shine sai kuma ya daɗe ce to yanzu a za a yana son ya ba annabi Musa ya ci gaba da kiwon waɗannan dabbobi nashi har zuwa sadda zai suka ce shekara takwas ko shekara goma sai ce ciki abinda zai mai zai auren mai da ɗaya daga cikin waɗannan ɗaya nashi ne mai wannan kiwon wasu malaman sun gaci shekara goma yau sun gaci takwa amma dai mafi rinjaye an ce da ya goma ɗin ne mashi to shi ne auren mashi da wannan ɗaya tashi ɗin ɗaya annabi shu'aibu shi da ba ku shi aura kuma shi annabi musa ɗin da kuka ji ana cewa za mu kanta na gaba na cewa yana da sanda ɗin nan wannan sanda annabi shu'aibu shi ya bashi ta shi annabi shu'aibu da ma ko can sandunan annabawa ko can hannu ne suke shi ka aje su wannan sanda kuma sai an ga ce ita ce sandar da annabi adamu ya taho da ita ita da aljanna ita ce sai ce a ɗauko mai sanda guda cikin sandun na annabawa kuɗa aka ce ɗauko wasu yanka ɗauko ta ita to wannan sanda kuma shi ne kaji lokacin da za mu ji shi ma wanda da Allah yake da bashi wa ce ka biya minika ya Musa kala hiya asaya atawakka wa alaiha wa akhushu biha ala galbi wa la fiha ma'arib ukhra wanda yake bashi labarin ai sanda ta ce ina yin kaza da ina dogarawa ina kakkabo ma kuma dabbobi na abinci da ita yace kuma kai wa la fiha ma'arib ukhra ina da wadansu bukatu dai daban-daban da kake da ita to an ga ce wannan bukatun daban-daban su ne idan yana da bukatar wasu ɗayan itatuwa ne annabi Musa in ya kawa da sai ta zama wannan icin ta yi yaran wurin da dabi abu da shi kenan ya tashi kuma cira kutu ta zama sanda ta yata in kuma rijiya ce kai gare ta wadda ya kasu ya sha ruwa amma tana da zurfi ba guga sai ya zo da sanda ta shi ita kuma sai ta kai haccan din sai ta zama kamar wani ciwo shi kuma gane sai ya ce ruwa da shi kenan haka dai misali in kuma yana kiwo har yanzu idan dabbobi kasan canda suna da kuraye da sauran abubuwa masu cutarwa da yawa to in wata dabbobi masu cutarwa sun ka taso ita sanda ita ka tashi kore su da kanta shi yasa ce wale fi hama arewa yana da dai wasu bukatu dai daban-daban da yawa cikin ta ka gane to shi da ne to dai akwai abuwa da yawa da ke da ita to shi ne ya zo ya yi wannan kiwo bayan ya gama kiwo ne gaba ɗaya shi ko na an riga an yi biɗa annabi musa nan ga fir'auna kenan an yi biɗa ba a gan shi ba to kaga yanzu magana ta ƙare to yanzu an shekara goma ai kaga yanzu dai ai ila sun fir'auna ammanci to sai annabi musa shirya yanzu gida zai dawo kuma misira kasan misira ne aka yi shi ba ya ce zai dawo gida yanzu to kuma tare da shi da mata ta sun ka zo tare da abubuwan da sun ka zo tare da su wato sun ka zo suna ta hanya to ita kuma matar kuma gashi tana da juna biyu ita kuma lokacin wani iko na Allah sai an ka zo kuma ana tsananin sanyi kware suna tafiya ga dare yayi kuma ga sanyi sannan sai ta haihu kuma bisa haya subhanallah kaga abuwa da sun haɗu to sai ya hangi wuta a wani wuri sai ga cewa to bari inni anastu nara yace to ina ganin na hangi wuta ta amma dai bari in ji la'alli atikum min habi kamasin au ajiru alal nari huda yace ina gani ya kamata in tace sai mu dan samu yan kashin wuta sai mu zo mu kunna kora za mu dan ji saboda sanyin da aka yi kuma da can ma sai kuma an gace sun yi dai lokacin sun manci hanya sai ce kuma daga can kaga sai in tambaya in jiya sai a dora mu a azama ga hanya to lokacin da ya zo wurin wannan wata wurin wata icciya ce bishiya ce nan wurin ne sar da ya zo ne to nan ne Allah ya ce mashi ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana sai Allah ya ce mishi kai Musa ni ne Allah ma ashe ba mutane ne a wurin ba shi Allah shi ne bayyana da wannan wuta wannan hasken wannan wuta wurin don shi annabi Musa ya zo a baka shi sakon da za a bashi wurin da ya ce don haka ni ne Allah don haka sai to nan ne Allah ke tabbata sai din goma sai ka biye mini kai Musa menene an ga hannunka sai ce ai hiya asaya ai ya ubangiji sanda ta ce atawakkau alaiha ina dogara wa ta hakan ina tafiya wa ahushi biha ala galbi kuma ina kakkabo ma dabbobi na abinci da ita wala fiha ma'arib ukhra kuma ina da sauran bukatu to nan ne Allah ya ce mishi alki haya Musa to ka ganan ne sai Allah ce mai to wannan sandar jihar da ita magani annabi Musa sai jihar da ita kawai sai ta zama kafin maciji wai malamai sun ga ce abinda yasa Allah fara tambaya ta mi an ga hannunka wadon ga yamanci sanda ce ka gane in ba tambaye shi ba kila ya mace sanda yana iya aza ko macijin ne an ga hannuna shi da farko ko yawa to kaga amma yanzu in ya gano sanda ta shi ta zama haka to sai ya gano to akwai wani abu yani kenan to sai da ya fara tabbatar da sanda ta ce aka ce to jihar da ita to sannan yana jihar kuma sai ya zama macijin ba maciji ne irin wanda yake na wanda yake na wanda an ka saba da shi ba maciji ne wanda kala ta ma idanu ne kamar yadda ka san wuta ma tana ga irin da shakarki wanda kuma nan wajen gaba ne shi annabi Musa sai ya ga duk wasu irin kana wasu isatuwa nan wajen yana da kokoshe su haka yana canyewa da duwatsuna in ya hada dutse haka zai ji duk wannan su ibnu kasir su sun kawo su cikin tafsirin su wannan abubuwa shine yake cewa da kasan kamar ana jefa kamar ka dauki manyan duwatsuna ne kana jefawa cikin rijiya haka ai in ka dauki manyan duwatsu na kaji a cikin gida ai zaka ji suna faɗa rugugu ko to haka suka yi cikin cikin wannan macijin duwatsun take haɗewa inda wadannan to nan ne annabi Musa sai ya ji tsoro zai gudu sai Allah ya ce mai a'a la takhaf la yakafu la zai yalbur saluna ai manzani ba su tsoro ni wajena saboda haka a wanda ma ko ci a shi tirin ne Allah ya mashi sai Allah ya ce mai to ya rike sanda tashi yana rika ta kuma kawai shi kenan sai ta zama sanda kuma shi kenan to dama tirin ne an kama wai kar a bari sai ya to inda fir'auna a ce jefar da sanda kaga in ta zama ciji tare da su fir'auna tare da annabi musa za a gurin nan tare da shi za a gurin nan to kaga na shi za a gurin to amma yawa to ka gani to sai dai Allah ce to amma sab- to kaga sai an kabe shi ne kaga yanzu ya saba ya gano to ko an ce dai yanzu ko ya jefar da can ta zama cijin nan to kaga su fir'auna da za su yin gudu yanzu ba da ciye ba to nan ne lokacin Allah ce mishi to ka je zuwa ga fir'auna ka je mun ka ake ka zuwa gare shi ka gaya mashi watan ya zo ya iman da Allah ya bauta ma Allah subhanallahi babban magana kenan kai annabi Musa da ko can kana ganin da shi da kai shi saka bagari na ɗaya kenan yanzu gashi da dawowa da zai dai kwatanta ne gani koya za a yi za a yi kuma sai an ka ce ma a aiki kai kuma ga wannan mutum mai aiki kuma ya ta yi faɗa mai Allah ya aiko shi kuma ya zo ba shi Allah ba Allah mai- wanda ya halitta samai da ƙasai shi ne Allah ba magana kenan to shine annabi Musa ya ce ya ubangiji wala huma alayya zambun fa akhafu an yaqtulu ni to ni fa ina da lahi gari sai ubangiji ina gudun haka su kashe ni Allah ce a inna ni ma'akum asma'u wara wanda Allah ce ma ina tare ku ina ji abin da zai gudana wanda ya ce to tunan ne ya roƙi Allah ya ce to Allah yana so waje alli waziran min ahli haruna akhi usdubihi azri wa ashku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira ya ce to abin da muke so ya ubangiji ina so ka hada da ni da dan uwana haruna dama yana da shi awwa shi haruna din annabi haruna ba shi awwa annabi musa to sai ya ce amma ina son ka hada ni da wannan dan uwan nawa ya zama taimaki gare ni to shine Allah ce laqad utita su'ulaka ya Musa an baka din shikenan lokacin da an kai wannan din sai malamai sun kace sadda Allah ya ce an baka shikenan ya zama taimakin naka shi yana can Misr din fa sai kawai tun nan wurin shi kuma sai Allah ya yi mai komai sai ya zama yana hange annabi Musa yana gana abin da Qur'ani ne duk maganar da aka annabi Musa shi ma yana ji yanzu ya zama annabi to ai saboda ka yana jin abin da aka yi to shine Allah ya kisa fanhaba bi ayatina din shine yake tafa inda yake cewa inna ni ma'akum asma'u wara ina tare da ku ina ji to nan ne kuma sai annabi Musa ce to amma ubangiji kuma sai dai halishi na bayyin magana daidai ina ɗayan gure gure a kan ga wata magana an ce kuma abin da ya faru haka nan din lokacin da shi Fir'aun ya zo ne lokacin annabi Musa na yaro din sai yana wasa da shi ya sai shi annabi Musa sai ya rike gemen na shi Fir'aun haka ya ja sai ya ji zafi sosai da gaske shi da annabi Musa kasar da wancan mai ƙarfi ne ko tun yana ƙarfi na baki da ƙarfi ne to sai ya ji ciwon da ya ja ba na irin riko ƙaramin yaro bane ba sai ce mata ta kai ina ganin yaron ga hushi ne bai wacce da ba wai yaron nan ne wanda aka ci ba shi labari ba ya ce yana gane shi saboda haka a kashe shi ta ce haba kai ku ya za a yi wanda kai kuma yaro wani wanda bai iya bambanta maka tsakanin garwa shi wuta da dabino ai bai iya bambanta maka suwa yana iya samu ne ko yana iya samu ya ce to duk da haka ne to in dai haka ne to bai da ba sai an gwada ka gani a kawo abin da ne a kasko wanda za a zubo garwashin wuta ciki da kasko wanda za a zubo da bino a gani wanda zai dauka abinda ya kajira in ya dauki da bino to ya san wuta bai daba a kashe shi din yawwa to shine aka kawo to karshe wanda malamai suka ce har sai da ya tsaya ya dauki hannu da wajen da bino sai Allah turo wani mala'ika sai ya mai da hannu da wajen wajen garwa sun mutu yana daukowa sai ya zuwa cikin baki sai ya dan kona mai harshe kadan to shine an gace sai ya zama wajen magana hakan nan yana wani agurguya din to shine nan da yake cewa rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan bil lisani yafqahu qawli yace Allah ka yalwata kirjina sannan ka warware duk wani kulli da aka harshe na ya zama in ni magana a gane ta a fahimta shi ne wannan addu'a da ya roƙa din to shine duk Allah ce to duk an maka wadannan gaba ɗaya shikenan to sannan ne annabi Musa ya zo to daga nan ne suka shiga wajen Fir'auna din fa to sannan an fara aiki da ɗan. dan da aka zo ya zo ya aika cewa to shi gashi wa Allah ya aiko shi kuma Rabbul Alamin ya aiko shi ubangijin talibai shi da aiko shi zuwa ga gare shi to nan ne wanda mun in ba amince wannan kisoshin mun yi su a can cikin sutu shu'ara sosai da gaske wanda nan aka yi bayani sosai a cikin kissa din ne to shine sai an ce sai da ya kwano kawo shi annabi Musa kamin ya samu ganin Fir'auna ba saboda fara hawa karawa ce ba kamin a faɗa mai ai ana ma ana magana kai ba ko kaza kaza ba karbi aiki bane sannan an ka faɗa mai to akwai wani bako wanda ya zo gashi gashi kuma ya ce wai ubangijin talibai ya aiko shi sai fir'auna ya dariya ya ce ubangijin talaka ya ce to to amma izini ya shigo mana ko dariya su shawar ko dariya su yi kware ku to ai shi shi Allah ya ce ko ko dai ga karhin mulki ga kudi ga menene duk yana ganin yana da suwa to shine ah, aka zo annabi Musa ya shigo ya ga bai cewa to ni ubangijin talaka to nan ne ka tambaya ce wa ma rabbul alamin mi aka ce wa ubangijin talaka malamai suka ce ka ji wani renin wani ma ba ma wa man rabbul alamin wa ma rabbul alamin menene ina ma cewa wane ne ubangiji a mene ne ubangiji talaka in tabbatar ta isa to shine sai ce mai ai rabbukum a, rabbus samawati wal ardi ma bainahum ba'in ubangijin samai da kasa shine ya saki da zama ya ce mai ubangijin ku rabbukum wa rabbu abaikum al awwalina sai ya ce ba fir'auna ubangijin ku kuma ubangijin uwayen ku na farko kaga fir'auna ya daka hada baci an gaba ko to to nan ne dai aka ce sai aka ce man ganuwa dai Musa ya faɗi shi ya faɗi to nan ne dai ƙarshe ya ce to wai kai mi a hujja kawai da za a gwada mana cewa Allah ya kuka to sannan ne alai Musa sai ya fara aikin sanda to shine Allah ya bashi dama cewa ya jefa da wannan sanda tashi to nan ne wannan ta zama wannan macijin wanda suka ce sanda ta bude bakin nata kusan duk tsawon fadan nan sai da ita bakin macijiyar ba ga lefin kasa yana kasa wanganan yana sama amma sai ta kusan ta kere wannan fada ta fir'aunin fadin bakin nata kawai ai kaga ba karfi ta shigo ai nan ne shi fir'aunin din sai ya tashi din ya fi gita shi ma da gudu to daga nan ne zai sai ya da abuwa sun kadu to sannan ne ya dawo da kira ne Musa wai ya rike sanda te kaga ya kama macija te to sannan dai amma kaga da aka kira sunan iman to ba iman ne zama zai ba aka zo dai aka yi duk abin da za wanda daga nan ma dai karshe firawa da ya samu matsala ma yanayin dai lahiya ce ma sai ta canza wanda ana cewa da yana iya kwana 40 da kiwa ya ma kiwayi ba amma da bakin ran nan to sai kuma rada sai ba sun ka canza to karshe haka ne shi annabi Musa dai sun ka fara wannan ne karshe sai ya ce to to ashe kai ko da kai wannan tahiya da mun haka ka ce ka ashe ko can koyon sihiri ne ka tayi wuri ina eh yace to za mu zo maka da sihiri irin naka dan za mu tara masu ba eh don da ma ka san can din sai da faɗa mai ubangin talaka ya koshi ya ce mai kashe kai a'a to kai yanzu alamnu rabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina shan ashe wai kai ba nan munkari ne ka ba wai ka shi san aiko sai ce ba mun kare ne ka ba alhamdulillah bika fina walina sai da kana karami yaro ba mun ne ka ba wala bis safina min umrika sinan ka zauna cikin mu cikin shekaru masu yawa baka gudu ba wa fa'alta fa'alta ka lati fa'alta sai da kai aika aika na saka wai ma'ana ta wancan ma da wancan mutum da mutu kaga yanzu a wata da baya kenan ko saboda haka sannan ka gudu sai ce wa anta min al-kafirin wa ya firawa daga cewa ne Musa ya da cikin kafirai to to shi ne ƙarshe dai ya ce to yanzu abinda za a yi za su tara mai in sihiri ba matsafi haka su suka ce mai arziki wa hagu ka dakatar da shi yanzu in fada firawa ba suka ce ka dakatar da shi da shi da zama a tashi din a bari ka kira wurin sihiri duk a yi shera gaba da duk inda wasu ƙwararru suke a zo da su ba za a zo rana a sa rana wadda anayi musa zai zo a kara a gane karya da gaskiya wannan lokacin da suka yi hakan aka shirya wannan ranar wa an shirin nasu duhan kenan aka taru sun kasa lokaci fir'auna ya sa duk inda wani dan sihiri yake a misira a gano shi sai da aka bi duk wasu masu tsafi tsafi gaba ɗaya kaf an ka tara su bayan an tara su ba haka na an kawai ba shi ba sai da an kai firamare election an gane yawa sai da an kai zaben tantancewa hayan shi ma aka hitar da ƙwararru ciki tukun sannan sauran waɗanda kuma ƙanana ƙanana an ka ce to su ba da su ba to sannan an ka sa rana annabi musa ya zo da shi da annabi haruna suka zo aka haɗu wanda shine lokacin ne sun ka zo da yan abubuwan su na sihiri da yan sandunan su da yan goyi hakan nan wanda sai dai suna ji tunda sun ji an ce annabi Musa na ji wadda sanda tana zama maciji go to sai su ma suka ji wadda nasu yaggo da sanda da sun ka fara tambaya sun kai shin wa zai fara jifa mu ko ko dai to shine Allah ya ce al'umma antum mulkuna ne Musa ce amma matsala ku fara jifa mana to shine kaji Allah ya fara ma alqala Musa ma ji tun fi sihiru inna Allah sayyidu inna Allah la yuslihu amal musidina sai Allah ya ce to an ga tsafi ne kun ka zo da shi annabi Musa yace kuma Allah dun lalata shi zai gaba ɗaya domin Allah bai ba dan sihiri nasara shi ne aka zo aka yi wannan suka jefa da sandun tasu da komai suka yi suka zama cizai suna ta abin da to annabi musa sai da su ji tsoro Allah ce ma aka kai tsoro sannan Allah ce to kai ma jifar ta ka sanda bayan sun gama da to shine annabi musa sai ka ce yana kallo duk sai sun ka ta haɗe waɗannan macizan na waɗannan da sun ka ji faɗin duk ta haɗe su gaba ɗaya to nan ne su yan sihirin duk sun ka faɗi sun ka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa haruna sun ka ce mun yi imani da ubangijin nan na talikai an gane ko to wai saboda fir'auna ga lokacin ka san baiwa dalili mutum kwarai da gaske kuma wayo gare fir'auna ba to shine sai saboda gudun kai yayi wasu wani dubara wurin da sun ka ce amana bil bil alamin ga mace shi suka nufi suka yi mana shi ba sai suka ce rabbi musa wa haruna ma an gane ubangijin musa da annabi haruna shi muka nufi ba wai kai ya arshi aka nufi tun da ya ce shi ya Allah ya ko to sun ka ce rabbi musa wa haruna ubangijin annabi musa da haruna to nan ne wai ci to na gano wato kawai ko can dai ma kici ne kun gashi da hadin baki ne kuka da nan musa haka ce masu saboda haka ce zai sa a daddace masu hannuwa da kafafuwa yace kuma zai sa a tsire su zai azabtar da suwa to su ko imani ya riga ya shiga su mai karfi sun ka ce duk abin da za ka kai suka so imani da Allah to dan ma abin da aka so wannan in ka ce yanzu misali kai bisa gaskiya kai jin tsoron wani za ka yi ka bata maka lokaci in dai misali bisa gaskiya ne wai kai za ka jin tsoron kan wani jin na saba mai na menene wallahi wannan haka mutai kai da shi to ai ka dai ganin gaban fir'auna fir'auna sun haga magana magana mai tsauri ba iya isa kenan da mulki da menene da kasaita ga ta nan ba adali wanda kalima gani ko fa sadda zai bi annabi Musa wajen sadda za a halaka shi kusan sojoji miliyan 1 da wani abin da su ba don ka san abin ma na wasa bane to balle kai don dan wani ubangidan ka wa yake kai to ka gani ka ce za ka bi shi dole akan banna wannan shine a aka zo karshe dai sun kace to su ka lalle to nan dan ne sannan annabi Musa sun ka zo aka ta wannan to haka aka ci gaba da abuwa har karshe dai a dunkule don kisa yawa gari misali amma a dunkule a karshe dai duk an kai abinda an kai dai ba su yi imani ba har Allah madaukin sarki ya ba annabi Musa umarnin cewa to yanzu su bar garin na Misra din za su tafi su in sun ka tafi to za su ainihin watan a za su za a halakar da su su su da aka yabba annabi Musa umarnin cewa su hita su bar garin lokacin da suka hita to sai cikin dare da suka hita safiya na wayewa shi kuma fir'auna sai aka ba ga su annabi Musa ba sai ba da umarnin cewa aiko maza maza a bi sunan ya kwashi mutum miliyan ɗaya har da kusan sun kusa miliyan biyu kai waɗanda ya ce da su a bi su fir'auna ɗin don a darka ke su annabi Musa don a halakar da su a huta kai wai nan yanzu nuna isa ne saboda sarki ne kusata za a gwada isa ya ce yanzu bari ma duk a halakar da su duk a huta shi kenan to nan ne annabi Musa sun ka tafi sun zo daidai bakin wannan ruwa ana ce mashi baharul qurzum qurzum shine sunan koje kenan to nan ne sai Allah ya bashi umarnin cewa to ka sa sanda ka buji waɗannan ruwan za su mako hanyar da su wuce don da ke kamin a yi wannan ɗin sai da su fir'auna sun ka taho tukun sun ka dano suna kallon su suna ganin ga fir'auna can sun taho da shi da runduna mai yawa gabanin isra'ila ba su da yawa su kuma kuma nan ga ruwa sun wuce sun tare wanda ruwan nan ba su tsallakuwa hannun da suka ce ma annabi musa to yanzu ya za'a sai ce ai inna ma'i rabbi sai hadini to ai ina tare da ubangiji na shi zai faɗa mana za'a to sannan sai da su fir'auna sun ka matso sannan sai Allah ya bashi wani cato ka sa wannan sanda ka bugi wannan ruwa din to shine buge sun kai wannan hanyoyi hanya kusan 12 ruwan wani iko na Allah kuma wajen daga a tsorata a ji tsoro sai an kai su haka wanda kasan kankara ne suka sandare sandare wani suka yi sai suka hitar da santuna hanyoyi ciki hanya 12 kuma ruwan hanyoyin sai sun ga zama kamar kankara in kana cikin wanga hanya kana ganin wanda a can wancan hanya shi kuma an gane wai saboda kai ya zama ka ga duhu ka ji tsoro ka azako ka kaɗa ne ciko ka gani to sai an ka kowa na ganin kowa to sannan sun kaɗi suna shiga bayan sun wuce su kuma su fir'auna suna kawo ba to nan ne wanda aka ce shi ya fir'auna sai da ba su ɗan yi gaddama shiga a doki ne ya so ya gaddama shiga to sai aka ce sai Allah tura mala'ika jibril ya zo bisa ga wata godiya shi kuma ka san doki shi kuma ya ga godiya shi kuma zai bita sai shiga gaba kawai shi kuma sai da duke firawar sai bi duk da yake har sai da ɗaya irin cika bakin nashi firawar shi saboda abu na zina sai da ce haba ko ruwa sun san shi Allah ne shi da shi wai abin da ya ɗauka shi saboda shi ruwan sun kai wannan hanyoyi ka gane amma ai saboda shi da sun kai koko yawwa saboda shi an kai sona to ka ga saboda haka to karshe bayan su annabi Musa sun hita to shine nan ne shi ma firawar sun ka shiga bayan firawar sun shiga gaba ɗaya sun gama shigewa duk duka kamar a fara hita to nan ne Allah ce ruwan to su game gaba ne shiki nan ne ruwan sun game to sannan ne kaji shi fir'auna wai sannan zai yi imani yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina wai yayi imani da wannan din nan da banu isra'ila sun kai imani da shi ya to shine Allah yake cewa ba kai ko yanzu za ka yi imani bayan da kai ka zan cikin mabannata wanda kashi dai to shine Allah yake cewa kuma al yawma nuna jika bi badalika litakuna liman khalfaka ayatan don bayan an wuce su banu isra'ila ba sai da suka ci suna ne to wai ko mutanen gada aka halaka ko hada fir'auna ko ya mutu saboda abin da suka gani fir'auna hanya yana mutuwa ya ba su tsoro da ya mutu da ba shi yasa suna tunanin wai ko zai mutu to shi ne sai Allah ya ce to shi kenan bari don a gwada musu ya mutu to sannan ne aka yi sadda gawa ta shi ruwa suka sama da shi to shi ne Allah ya ce alayyamu nuna jika bi badalika zamu hitar da cikin naka ga hili ko ya gaishe litakuna liman khalfaka ayat don ka zama aya ga wadanda bayan ka wai ma'ana shi ne don ka zama wa'azi in mutum ta kama yake da isa na mulki ko na wani abin da ya dama yake yake da ita ya shika abin da ba daidai ba to sai ka zama aya gare shi duk abin da anan ba zai cin maka ba to kai ma ga abin da faru gare ka wannan shine a dunkulke na misali yadda Allah kai kashe shi firawun da kenan an ka halaka da shi kenan to shine kashe sai Allah yake cewa da haka yanzu za wa'arsun wa'arsun qauman ladina su ladina su'ifu Allah yake cewa mun ka ga dama waɗannan waɗanda aka rawana nawa ana ganin su abba kowa ba ai su su fir'auna su ne manyan mutanen garin misra su ne shugabanni to saboda haka su annabi musa wala ka tuni banu isra'ila kenan saboda haka sai Allah ya ce su din nan da aka rawana rawa na aka su ba kowa ba to sai mun ka gadan musu da kasar sun ka zama su a kowa din kuma wannan abu da maka shi Allah shi ka dauka wanda ba kowa ba ya mai kowa din to sai musu haka to wannan dai a takaice misali a dokoli shine nan wanda za mu karanta na a cikin wannan gaban wanda kaga yanzu da mun karanta dai mutum zai gane inda aka yi amma misali na yanzu in kisa zamu yi ta kadai tsura muna iya nan sai a tayinta lokaci da cika ba tare da an an shiga cikin ayoyin ba to wanda dai shine na aiki shawara kadan sannan Musa mun aiko hakika mun aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyin mu wasu ɗanin mubinin da kuma hujjoji mabayyana waɗanda suke tabbatar da cewa Allah maɗauki sarki shi ya aiko shi wanda na Allah ce bi ayatina da ayoyinmu waɗanda ayoyin nan can in ba a mance wa duk mun yi wasu tun can cikin mun yi a cikin suratul isra'ila ka ji da kuma wace sura ce akwai wata sura da wadda mai ko namle ce duk dai can mun yi su jerin baya ayoyin na ma guda tara ayoyi ne guda tara waɗanda su ne Allah ke magana cewa dinnan bi ayatina dinnan mun aiko shi da ayoyin mu ma'ayoyi ne guda tara waɗanda misali hannun shi wanda a lokacin shi ma daga cikin wanda aka bai cire da shiya wanda in zai sa hannun nashi misali kamar a cikin hamatan shi hakan nan in zai shekar da hannun zai koma fari yana haske sosai da gaske saboda an ka ce Allah ne ba shi waɗannan mu'ajizar wai mai kama da abin da suka yi saboda su lokacin yayin sikiri suka yayi shiya to kowane annabi ko can irin abin da mutane suka yayi wannan lokacin shi aka ba shi mu'ajizar shi na makotan to sai Allah bashi mu'jiza mai kama da irin abin da suka da sihiri din to sai an ka bashi wannan hannu na ɗaya kenan na biyu ga sandar da yake jefa kuma ta zama ciji kaga ita mu'jiza ce sannan kuma na uku sai akwai ruwa wanda yake dai da yake can in mun in ba manci ba can dai mun karanta su shi ma a cikin suratul arafi wanda Allah ya faɗa mana su waɗannan wasu daga cikin ayoyi amma dai gaba ɗaya waɗannan su ne kamar shi hannu din da sanda da kuma to can da inda ya rage can nan fa'al sanna alaihim dufana wal jarada wal qummala wadda fadi'a waddama ayatin mufassalatin sai Allah ce amma fastakbaru duk da haka sun kai girman ka sun ki imani to shine Allah ya ce mu mun ka ba su wadannan mun ka ba annabi musa daga ayoyi to shine kaga in ka lissafa misali kamar a shi watan wannan hannu da yake haske wannan sanda kuma da yake saki din sai ta sai ta ainihin watan zammaciji sannan ruwa da aka sauka masu sannan gwari sannan kuma watan akwai jini akwai kuma a abun nan ne ana cewa ƙera kuma ana cewa abin da ake ce ma ga shi ƙwanƙici an gane shi wasu kuda kuka sashi kuda ka mada wanda amurwa ba kuku sun san ƙwanƙici ga gyadarsu to shi ne da ya misali da irin shi da irin kwaɗi hakan nan ya da kuma shahewar dukiyarsu sai an kamar da sai suna zama ruwa tsoron dukiyar tasu ɗin ai kaga akan musiba kenan sannan da kuma shekaru na fari da aka kawo musu to su ne guda tara ɗin to sunan yadda suke shi ne da Allah ya kuma su waɗannan ruwan abin da kan da ruwan misali dufa da ɗin wato sai Allah maɗauki zuke baka su da an kai masu wa'azin ba su yi bane ba ruwa ne amma ruwan ba irin waɗancan masu ɓarfi ba ruwa da ne wanda sun gasi nan sun ɗan taso haka wanda in ana so an sanwa abinci ba da za a yi sanwa ga su sun cika ƙasa misali kamar ɗin ba su masu wale kawai ga gwiwa haka an gane kaga kuma ko gidan ko haka da suke misali gaba ɗaya ba wanda za a yi saboda haka gaba da za a yi san abinci ba yadda za a yi komi gaga abu ya lalace masu to shi ne ƙarshe sun ka ci ma annabi musa to abinda za a yi ya roƙa masa ubangiji ne ya yaye masu in ya yaye za su imani kaji ma ubangiji ne amma ko ba nasu ba ko haka suke cewa kamar da alaƙi faɗa cewa a wala ma a alaihim rijizu qalu duqul na rabbaka bima yudu na rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wala nursilan da ma'aka bani isra'ila sun ka ce in ka roƙi Allah na kai yayi mana wanga abun to za mu yi imani da kai kuma in kabilar ka na banu isra'ila muka kame wanda dore su za a saki su gaba ɗaya sannan Musa kuma sai ya roƙi Allah an kai ruwa shikenan ai kaga sai cika alƙawari go kai na ai labarin akai kuma sun ka ci gaba da abu sun ka saba to sai nan kuma sai Allah canza musu sai aka kawo fari su kuma an yi shuka kayan gona sun yi kyau amma sai Allah turo fari fara kuma kowa sai yake ta irin wannan in an kawo ruwan taɗin nan ko ina birjit an san abin da ake ta shi ne ɓanna duk kayan gona nasu don an ka canye su kwari ta canye su gaba ɗaya tunan ne sun ka dawo sun ka ce suna son dai annabi musa dai ya roƙa masu dai allah nan nashi dai har yanzu in ya yaye masu wannan in ya yaye masu wannan watan a wannan fari din to lallai za su za su ainihin yi imani shi ma shi ma annabi musa dai roƙi allah an ka yaye bai ba su yi imani ba sannan kuma shi ma har yanzu in ba yanzu ne musa bane kako da aka yi dai aka yi ba kaga sai su karama sai ce to kurki shi da kanku to kaga ni to saboda haka an ka sake dawowa ha sannan sai aka sauko musu da wannan da Allah ko ka ce kiyaye din ko kuma ka ce wannan kudin ci wannan abun nan din kwankici din shi ma ka san banna yake shi kuma shi ma ce da masu banna shi ma aka karshe dai shi ma dai suka ce kai a dai roƙa masu ubangiji ne kai imani zai za a yi annabi Musa kuma duk hakan kuma ya roƙa din dai bayan Allah ya roƙa din kuma ƙarshe su yi bani kuma abu ya gagar sun kaki dai sannan kuma sai ƙarshe kuma sai Allah ya kawo musu kuma kwaɗi kwaɗi da wangana an ka sani sai kwaɗi sun ka cika ko ina kwaɗi sun ka cika ko wani wuri sai ya zan in kwano abinci ka aji kana ajiwa kuɗi za su cika shi gane in kwanci za ka yi bacci kana kwanta kuɗi za su cika maka za su za su haye ka duk haka suke da to ƙarshe da sun ka dawo kuma hayar zai annabi musa dai ka roƙa mana ubangiji naka ne in yayi yaye mana da zamu yi imani annabi musa kuma dai roƙa din kuma an ka yaye kuma ba su gajiya su ne bayan Allah to manya to shi ne duk da haka nan dai ƙarshe kuma sun ga imanin kuma sannan Allah sai ya sake turo wasu wannan jini shi kuma jini wannan jini dai duk komai na su ya zama jini ruwan sha su jini komai na su jini sai har suna taya wasu dan gwada wata dubara ko abin yana yiwa ai ana so a sha ruwa sai amma su annabi Musa fa an gane da shi da jama'a ta masu imani su kuma ruwa su gani lahiya su da sha ruwan amma su fir'auna da shi da kabila ta suka ganin jini din har suna yin dubara suna cewa wai sai su nema musamman mata wai sai su nemi cewa daga cikin matan na banu isra'ila na annabi musa kenan wai su gunda ruwa ga bakin su sai su kala bakin su kuma sai su sanya su zuba musu ciki don su samu ruwan su sha to su kuma suna kara ruwan sun ka zo musu sun zuwa ya kuma can ga bakin su ya zama jini shi kuma to shi ma da sun kare cewa to annabi musa dai a dai roƙa mana farar uzana da baka dinan dai bima a ruka mana ubangiji naka din shine farwa zan rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rijza la nu'minu laka wa la nusallu laka ma kabri isra'ila za mu yi imani da yankai kuma annabi Musa ne ya roka to wadannan su ne kaji wadancan ayat da muka a cikin suratul araf da ke cewa in fa'asanna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatun mufassalati amma da kana fastakbaru wa kanu qauman mujrimina Allah ya ce sun kai girman ka sun ga mutanen manza sun ga imani to su ne na Allah yake cewa mun aiki annabi Musa da wani ƙasa da Musa bai ayati na da ayoyin mu wasu danin mubinin da kuma hujjoji da dalilai da suke mabayyana kan raga hili ayya ka da hujjoji daga nan gaisu ko annabi Musa duk in ba annabin Allah bane da wadanga abu ayayye su kuma fir'auna duk mulki ne da isa ta kuma kasa ya kama shi wannan shine dai ubangiji madaukakin sarki da yake karanta mana matsayin aya matsayin wa'azi matsayin tunatarwa mutum ya sani lalle babu wani wanda addole ka ji tsoro dai in ba Allah madaukakin sarki ba shi kadai ne a dole duk wani wanda zai baka wata barazana to sai da ya baka ne amma dai duk abin da zai baka to ai sai dai abin da Allah ya kaddara maka da ba shikenan saboda haka shi yasa wajen ubangiji ba dauke sarki bai yarda da makam ne ya biya ba ha to ba ga shin tun ce ahli riba la da'ata lima khaluqin fi ma'asiyatil khaliqi in dai ga saba ma Allah ne kuma ka ce kama wani biyayya to bai halatta ba kada haramu ne to kaga nan ne yanzu misali shi fir'auna yanzu inda su annabi Musa mulki ne ya tsorata su ya gigita su kaga ada su ma sai su shiga cikin masu wuta firawuna to amma ina saboda karfi imani ya gyara su haka sun ka zauna saboda haka to in mutum yawan nan shi ma dogara ga Allah to wallahi Allah ya ishe shi shi Allah shi ya ishe kowa kaka dauka wasu wadannan da'a duk da kowa yake shi yasa wata rana wani ne an ka ce wasu abubuwa ya kuka ne ka kawo mana wani matsala da ta kwabe shi ba da shi da wasu da wani ubangida ne wanda an ce abubuwa kuma ubangida nashi an ce abubuwa da wanda ba daidai ba ya ta ya shi na aikata abubuwa na sabon da ba su dace ba na cutarwa ya sa ya ci mutuncin wasu yawa waɗancan ba abinda ba a yi ba shi ne sai ɗin ce to ai abinda an matsala shi ne wato ka san shi ga ka'ida ko can ba inda ya ka halatta don wane yana uban gidanka yana shugabanka ko ma wani irin kala uban gidan naka ka ce duk abinda ya sa ka ba daidai ba kai zaka haka lafi ɗin shin kai wannan dole ka samu matsala to shi yanzu matsala ce ta shigo tsakanin shi kuma shi ma abin ya juyo ai abin da ake cewa kai kai kuma ba shi kai kuma to shi ne da ce saboda haka tsaya ga Allah shi ya komi amma ka ce wani nika jiran sai ya manka zasa ne nika ya samu ne shirme ne ka kai wannan sai ɗaya ce bane to ai kasan shi wani bi ai bi da abinci kasa ai wai wai wanda ka bi abin da zai ce ai ka gani duk irin wannan yan sashi aka yi abin da ba daidai ba sai na ce ah to kai baka sa Allah ya ka bada abincin ba ko ko shi shi wanda shi din da ya kasa kai rai shi abin da zai ka gani ya samu wanda ya sa kai rai ba Allah ya ba shi ya ba za ka ci wani abu ai Allah shi ka bada abinci wai gaga me ya kamata sai ce to wai sai ce to yanzu dai bari to za su dan gwada da su gani wai za su dan gwada dogara ga Allah dan gane a gani kaga ma kaga ma gwada wani za a yi misali to kaga dai wadannan abubuwan to shine to shi yasa nan dai waɗannan su ne da ba kissar abin da dalili kenan babba abin da shi karanta da mu kenan shi man za su lama a bashi hankuri a sani ya sani cewa an yi wasu din gaba ne amma ga irin wanda sun ka sha wahala da mutanen nasu ne kai kuma wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu mabiya kenan mu kuma a gwada maka in an ka ce wannan abin na ba daidai ba ba wani ubangida ko shugaba naka dai halitta ta biyayya kana mai wannan biyayya din ba ka gane ka samu matsala sai ka zo lahira ba to Allah ya kiyaye mu wannan shine Allah yake cewa ma'aiko shi wasu zalim mubinin ila fir'auna ma'aiko shi zuwa ga fir'auna wa hamana shi da fa'on waziri na shi hamana shi hamana shi an waziri na shi fir'auna din wa qaruna da kuma qaruna shi kuma qaruna shine mun kai magana kwana baya ko wanda shi amma ya nuna bayan ibada an fahimta amma sai dai abin da ya bada matsala shi ya yi ibada da farko amma abin da ya bada matsala sai ya ga cewa at to amma abin da abin matsala shi tarin kuɗi gari hannun wuce hankali ka san shi ko mai kuɗi ko mai mulki abin da ya kaso shi ga ana mai biyayya kuma biyayya ta makamta ya kaso ba don haka ga iya dora kaga abu ko ba daidai bane kawai ka yadda haka su haka su shi mai kuɗi nan to shi karuna abin da ya kaso a baki nan wani saboda shi mai tarin dukiya ce to haka dole ya kaso mutanen nan su bi shi su ko sai ya zama sun hidin magana annabi Musa shi suka ba biyayya to kaji abin da gama sun annabi Musa shi yasa kawai sai ya ji ciwon cewa a to ya za a ce duk girma ya kuma ga annabi Musa shi kadai shi kuma ga duk matsayi ne amma shi a ce ba shi ba to shi addalil ya kulla duk abin da ya mashi na baki su je kulliya wanda aka yi karshe wanda muka muka faɗa cewa ya shirya ya haɗa baki da wata karuwa cewa ta zo ta ce annabi Musa wai shi ya mata ciki bayan ya tara Musa da wasu wa'azi mun dai shirya kwana ba saboda haka ya ta ce wai shi ya mata ciki don dai a bata mai suna ka san da ma shi duk wanda ya kaso ya ma shirya wanda ya kaso ya kirkiro abin da zai jingina maka don ya bata ma suna wanda in ya bata maka suna shi zai sa wani a kyamace ka gaba ɗaya shi kenan a ce mutumin banza da kai baka da mutunci baka da kaza wani iyaka kenan to shi ne sai yamma shi annabi Musa da hakan to shi ne ya ce haka in jama'a sun ka taru gaba ɗaya ana cikin wa'azi to sai ita wannan karo shi abin da ya ci karo nan zai bata kusan kwano guda na zinari tiya ta zinari in ta mai wannan aikin saboda kuɗin gari shi ba su da iyaka don shi kuɗi ne fa mabuɗai ne mun karanta su a baya shi ma wata sura ta gabata mabuɗai ne kuro haka suke watan sai mutum arba'in sun taru kaɗai ɗaukar mabuɗai na sito sito ne na ajiya kawai sai mutum arba'in sun taru kaɗai kaɗai ɗaukar mabuɗai inda aka ajiye kayayyaki ne na duke mutum arba'in ka kusan ko wanda mutum guda ɗaya sai ya da kai azasu ne ai kaga sun kai ko a ce mutum guda ɗaya sai ya da kai azasu balle mutum arba'in to shine a wanda ya zo shi da wannan kaga don an ce ya ba ci ya gwada ci zira wannan ci gare shi ba komai bace ba kai hannun rabe yanzu ta yi muhimmanci gare ka don wata rana kana ya rasa ta shi ko bai ya rasa wannan ce guda ta zinare irin to gida ne shi aka baka yansu duk da kwalliya da gwalagwale aka yi masu haka na misali zina da miniyar su aka yi kwalliya ga gidan ka yin gani haka in ka samu saiwa za ka samu kuɗi to shi ya kwalliya alkai da su ga gida ne to shi ne ƙarshe ya yi wannan to ya zo a musa ya tara jama'a gaba ɗaya na ta wazi yana wa'azi sai ta ɗaga hannu wannan karo sai ta ce mashi wai mai a hukuncin wanda ya yi zina sai ce lalle duk wanda ya yi zina ga hukunci ne ga jehin shi da aika za ka za ka za duk sai ya bayani sai ta ce to yanzu kai musa yanzu ko kai ne kai zina haka na za a ma wannan hukunci ya ce ko shi ne haka za a yi sai da ce mai to dama tana ciki da shege kuma sai da ce to wanga cikin musa ya kuma kai kan mana shiya dama bukata ta yawa shi a tozartar da annabi musa kuma gaban taron jama'a a mai kazahin shirri na kazahi wanda za a bata mai suna duk a ce mai mutumin banza da shi shi kenan a wace a bashi kawai bukata kenan wannan dama ɗabi'a ce ta mutanen banza to ƙarshe ya yi wannan sai bayan sun yi wannan annabi musa to shi ne fusata don shi duk wanda an mutumin allah kuma ya san bisa ga tsakanin shi da Allah bisa gaskiya yake to ba wanda ya tsana irin kamar ƙarya ba to shi sani Musa ya husa ta batu'a to sannan ne sai ya kai kuka ne ga ubangiji sai Allah ya bashi dama cewa to an baka ƙasa an hore ba ta duk abin da aka so ka faɗa mata za ta bada ƙaro ne to shi yadda dalilin shi to ƙasa ta haɗe shi kawai bayan duk ruwan da ta yana ta kira annabi Musa Musa Musa kai annabi Musa ina sai da ce ci gaba da shi shikenan kaga to wannan shine ƙaro ne shine Allah kan da ƙaro ne sai saka shi ma a mace shi to kaga tarin dukiya ta bai wani shi yasa kullun kullun karatu wannan dukiya ba ta da wata amfani in dai wajen Allah aka magana in hwanan ta kawai kai in wanda ita ka taimaka ma addini ka taimaka bayan Allah shikenan amma mutu ba wannan bane yake maza ne kai don ka tara to kashi mutuwa zakai ka barta in ka mutu kuma ita bata ma san ka mutu ba tun yanzu in suna can cikin akawun kwacin suna can isi na bugun su ko kai ko kana cin za ka da kai to ka gani to shi din ne shikenan ko rakiya ba su tayar a tayi da kai wurin kabari ka gani ko cikin abin gamba a cewa ya kamata cikin jib din na ya kamata a sashi za ta maka wata ko ba ai haka nan yawa sai dai akwai kura na buɗe da ita za sa ciki sai dai waɗannan mai mai jibajiban da su faɗa abin sai dai a basu gida ka gani sannan a ce a dawo waɗanda ƴan uwa ne waɗanda an na gaskin su ne za su bi shi su tayi a mai rakiya can wurin jana'izar tashi kuma kaga an ka zo wai ɗan uwan ne na kusa su ne ma za su yi duk inda wata hanya take a raɗina a raɗina kan ma iska ya shiga a raga inda iska ya shiga masoyan ne naka masu da suna tsaye duk inda na yake kamata a ruhina a ruhina duk koyina a ruhina ka da kyau duk inda ba iska zai shiga ka ba inda haske zai shiga ka shi ke nan wa da an dawo an bi mutum sai abin da aikata ne to don allah yanzu mene ne abin da amfani misali don ka zo rayuwar duniya misali ka zo kasa ta gaba ita kaɗai ka sama gaba kai tsura shi ke nan kai bukata kai dai kawai ka biya bukata karanka shikenan inda kai shikenan kai gajiya amma kashi kuma ka mutu ka isko abin ka aikata yau in ka shekara 50 zaka yi duk ta'addancin zaka yi shekara 50 to saura nawa ka mutu in kana da 50 an kilan kai goma shikenan 60 gina ko in ba dadewa zaka kai 70 saura 20 nan gaba shikenan ka mutu shi kenan an gama to kaga ko 30 gari ka da yanzu kayan rabi ko ko kuma to shi ne to kaga abin da ya kamata mutum tun yana da lokaci ne da dama ta wallahi abin da ya kamata kawai in wanda wannan damar duk abin da ya kamata na aikin Allah ya kokari sai himma da gaske da gaske kada yayi wasa saboda lokaci ne akwai za a cima lokacin da ko yana so yayi bai samu damar kana ji kana gani in jikinka ya rauni wani abin baka yi da kuka so ko kuma wani lokaci uzurra zo su ma yawa kana so ka tsaya kai wani abu amma sai ga gari kadin shikenan to don haka duka dai wannan du'a azini Allah ya kai mana yace to ya aiko shi Fir'auna din ya aiko annabi Musa zuwa ga Fir'auna da Hamana shine wazirin na Fir'auna din wanda shi Hamana din shine zamu ji nan gaban da annabi Musa har yace mai to wai abin da za a yi shi Hamana din ne ya gina mai wani dogon gini sanda Allah ya aiko annabi Musa din ba wai ya gina mai wani dogon gini mai tsawo don ya taya leko Allah nan na annabi Musa ya gani shin wai gaskiya ne annabi Musa kawai kokari ya ce kai kaje kaga ɗayan Allah ya masa yake kiyo yan wato ana fara cewa gina mai dogon gini sai ya gani wai Allah kuma shi annabi Musa bai ce mai Allah bai sarki ba shi da ya ce mai ubangiji san mai da kasa ya ce to saboda haka shi yasa ni ta waje wani yake cewa ai su yan bid'a ko fir'auna ya ha yan bid'a eh wai wani malami ne wazi ne ko fir'auna ya ha yan bid'a don ko fir'auna cewa ya ha mana gina mai gini ya tahe bisa ya gani Allah na ne Musa din ko fir'auna kaga sa Allah bisa yake nace ya kaga bai lalace to kana kira ne wai ku rubi amma tauhidi ne fir'auna kaka bi kai kuma ai kaga bai lalace kana tauhidin fir'auna ai ba tauhidin fir'auna kuma ta mutune ba saboda haka wai yau da kin sarki yayi karin ki dance shi da wuri a cikin da wuri kaza to wannan shine a Allah ya cewa Hamar da wa qaruna sannan shi qaruna shi ma Allah ya ce fa qalu amma duk da haka ne sai sun ga ce wai sahirun kazzabun ai annabi Musa ya dan sihiri ne kawai matsafi ne makareci ne shi kawai ba gaskiya bane ba Allah ya aiko shi ba to sai Allah madaka yake ce falamma ja'ahum bil haqqi lokacin da annabi Musa ya zo musu da wannan gaskiya din min indina daga wajenmu qalu sai sun kace kai abin da ya kamata uqtulu abna allazina amanu ma'ahu ku kashi ƴaƴan waɗannan sun kai imani da shi wai ma'ana wanda muka faɗa da shi sai ce duk abin da ya faɗi din shi zai sa misali tunda mariya bai bayanin cikin kisan da Hausa da mukan ta sai a gane kusan mun ci da ma ce a tayan kansu ko to shine yake cewa to uqtulu abna allazina an ce amma wannan kashin watan karo na biyu ne aka dawo da shi karo na farko kamar ayi annabi Musa an kai bayan ayi annabi Musa to an ka ce an bayan kaɗin to sai ga annabi musa kuma yanzu ya bayyana sai ce to a ci gaba da yanka ana kashe masu jama'a to shine eh sai an ga ci gaba da yanka karo da duke nan to shine ke cewa aqtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan waɗannan waɗanda wata sun kai imani tare da shi annabi musa din wata hayu nisa'ahum amma kuraya matan su wai mata su abu suka kashe mata maza din za a kashe ba shine wata hayu nisa'ahum wa ma kaidul kafirin Allah ya ce ku sani makirci da kulle-kulle na kafirai bai zamo ba illa fi dalalin sai cikin halaka ne kurum babu wata nasara ciki ne sai Allah cewa qala fir'aunu sai fir'aunu yake cewa qala fir'aunu zamuni aqtul musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardi al-fasad
to shi ne yake cewa wa ƙala fir'aunu sai shi fir'aunu yake cewa zaruri ka ya kamata ku banne a katulun musa ya gashi annabi musa nan fa wato shi ne yake cewa bashi ya gashi annabi musa a wale da rabbahu in gaskiya ne ya kira ubangijin nashi din muna magani wai ma'ana wai kashi da ya kira ubangijin nashi mu gani in yana aiki ko shi ne abin da gani kin wale da rabbahu inni akhafu an yubaddala dinakum kaji kira wana sai ce ni abin da kaji muku tsoro ina gure ya canza muku addini da shi yasa nika so in kashe shi ni da hafa aiwatar da jina kuma kuna ina gudun ya canza muku addinin ku wa an yi zira filal fasada kuma ina gudun ya bayyana da banna ga bayan kasa ne a gane wai gudun yake bayyana da banna ga bayan kasa shi yasa eh shi shi an mai gyara shi firawna ka gane abin da yasa ya kaso a kashe annabi Musa wai don saboda watan kada canza musu addini kuma ga ya bayyana da banna a bayan kasa to kaga to shine yake faɗa wannan to annan shine yake cewa to shi yana so ya kashe shi to amma lokacin da yake magana shi yana so ya kashe shi to su kuma banu isra'il su kuma sauran jama'a tashi ba su so ya kashe shi din saboda suna gudun sharrin firawa da yawa gare shi don in suna ganin cewa in bai shagalta da annabi Musa ba yanzu to in ya gama kuma to wani ta'addanci da dauko su kuma su zo su wahala amma gara su tsaya da shi da su annabi Musa su tayi kaga sai a ta kara su sai bance da su su kuma da saura to shi yasa jama'a tashi wasu abba son watan ya a kashe shi din to duk da yake da lokaci yayi kamata yayi mu bari sai mun dawo wannan ayat sai dan dawo da sanin akwai sauran ƙarin bayani sai a cika shi za ka muna fatan Allah mana jagora kuma muna roƙon Allah ya sa dukkan abin da muke karantawa ya amfanar da muwa ya samu ya aiki da shi ya don alfuran manzan Allah sallama muna roƙon Allah a dukkanin bukatun da kai Allah ya biya mana a dukkanin masu aiko da sadakoki suna neman addu'o'i akan bukatun daban-daban Allah ya sani Allah ya biya mu kowa bukatun alkhairi baki daya dukkanin jama'a da suka halarci wannan wuri muna fatan Allah ya biya mu da bukatu baki daya Allah ya tara mu gaba daya gaba sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ko Allah ya karba mu dukkan ibadun da muke gudanarwa Allah ya samu daga cikin bayan da yake yautawa marasa lafiya mu na gida asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiyar kuma Allah ya kara mana himma da kokari mu yi aiki da lafiya inda ya dace mu yi aiki da ita muna roƙon Allah ya mana jagora baki daya don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai to الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين